الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na asabar goma ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shida, daidai da shida ga watan Jun shekara ta da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jadda wallafan fadilati sheikh الدكتور عبد السلام بن سالم السهيمي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata bayan da malam ya nannaga mana bayanai akan ɗabi'un magabata dangane da fuskantar nassoshi da kuma abin da ya shafi zantattukan malamai kowanne da mahallin shi da kuma matsayin shi in sun yi saɓani wajen fahimtar wani abu daga cikin al'amuran addini to ya magabata na ƙware suke sannan menene ɗan taƙaitaccen siffan firƙatun najiya ko ta'ifa mansura ko ummatul wasatiyya duk wannan siffofi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta al'umman shi waɗanda suke kan tafarkin shi duk wanda ya saba ma wannan tafarkin ko da ya yi da'awa cewa yana cikin tafarkin to sai dai ya zama ɗan da'awan kawai iddi'ai ya yi iddi'ai ne mujarrat ba lalle ya zama da gaske abin haka yake ba shi sa kada allah maɗaukin sarki ya saka mu daga cikin masu kuri da cika baki cewa mu ne waɗanda muke bin tafarkin magabata alhali ba bin muke yi ba kun gano wannan kuma wannan tafarki ba surutu ba ne aiki ne iza kada wanda ya sa surutu a gaban shi ka tasa aiki za mu tashi inda mala ya ce wa min tilkal kawa'idi wal usuli wasimati malan zai ɗan bayyana mana wasu daga cikinsu ne nan abinda wannan littafi ya kunsa dama ya ce shekhu suhaimi ya tattaro wasu kawa'id a cikin littafin ku sannan ya kawo usul haɗi da simatin za mu ji duk waɗannan a dunkule sannan kamar yadda ya ce littafin ya kunshe su to kowanne za mu je mu same shi a fagen shi da malam zai warware mana shi ɗaya bayan ɗaya abinda ba a so shine mu kada mai gaugawa mu bi sannu-sannu kwana nesa in muka haƙura ana yayyafa mana kaɗan yaf yaf yaf kogin namu zai cika ana fahimtar wannan mai wahala ne ba dai mun fara ba muna neman taimakon allah ya sa mu gama awwalan na farko daga ciki mala ya ce ahadus sunna wal jama'a hum khairun man yumathilul wasatiyya ahadus sunna wal jama'a daga cikin dukkanin ƙungiyoyi da ke danganta kansu zuwa ga addinin musulunci misalin rafida rafidawa 'yan shi'a suna danganta kansu zuwa ga musulunci haka ƙadariya haka jabariya haka murji'a haka mutazila haka duk waɗannan ɓatattun kaf suna danganta kansu zuwa ga addinin musulunci to mala yace su ko ahlus sunna wal jamaa hum khairu man yumathil su ne waɗanda suka cancanta a misalta su da alwasatiyya da Allah ya ce kuntum khayar waka zalika ja'alnakum ummatan wasata kun gane wannan ku ne ummatun wasatiyya to ahlus sunna wal jama'a daga cikin duk waɗancan tarkacen da muka lissafo to su ne wanda suka cancanta a kamanta su da cewa su ne suke kan wannan tarban malam zai zai mana bayani ashe mu muna fatan mu zama mu ne ummatun wasatiyya Allah madaukin sarki ya sa mu dace thaniyan al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab man yujaddid man min mujaddid al-islam wa da'awati salafiyya mala yace malamin ya kawo bayani mai gamsarwa dangane da cewa babban limamin nan na musulunci Muhammad dan Abdul Wahhab yana daga cikin wanda suka jaddada musulunci a wannan lokacin kuma yana daga cikin waɗanda suka raya da'awan salafiyya misali a ƙasar hausa shau usmanu ɗan hodiyo yana daga cikin mujaddid wanda ya jaddada addinin musulunci a lokacin an sumar da addini a ƙasar hausa ana nan ana nan ana kwana ana tashi malam abubakar mahmudu gumi ya zo ya jaddada aiki da sunna da karantar da sunna a ƙasar hausa baki ɗaya a lokacin da tuni an sheme sunna taso ma shi ya zo yayyafa mata ma'ul hayati ta taso ana nan ba a jima ba shekun al'albani allahu yarhamuhu ya taso ya jaddada wannan da'awa na salafiyanci a dukkanin afirka domin duk inda ka je inda ka ji ana cewa a fassara alkur'ani da hadisi a ƙarƙashin fahimtar da annabi da sahabbai suka yi masu sai ka ji ana cewa ko kai ma ɗalibin albanin zariya ne kun gano wannan da kyau ku shi ne mujaddid na da'awatu salafiyya mujaddid na ummatul wasatiyya ummatun najiya bi iznillah kun gano wannan da kyau ku domin sautin salafiyya kusan a waɗannan lokuta na ƙarshe-ƙarshe ai a bakin shi ake ji duk wanda kaga yana nan nagan salafiya to malam albani ya riga shi sai dai ba za mu ce shi kaɗai san salafiya ko yake da ilimi a kai ba amma dai shi ya yi fice a kan haka kuma ya tsayu tsayuwa irin ta daka duniya ba ta shigaltar da shi ba allah mu ma ka sa mai haka salisan mu'adatul kuffarin lil islam wa da'awatu salafiyya malai ce malamin ya kawo ƙa'ida yanzu misali muhammad ɗan abdulwahab ta wata hanya ne jaddada musulunci ni na san ni da kai muna son akalla ko da a ƙauyukanmu ko a wajen ayyukanmu ko a unguwanninmu ko a makarantunmu ko a masallatanmu muna da sha'awar mai wannan tajididin ko to wani tafarki ne tafarkin salafiyanci ya tsara yadda ya kamata a yi tajididin da ka ake yi ya ke jaddada ko ake isarwa ko ake kokarin tabbatar da da'awata salafiya inda ba a fahimce ta ba duk ba littafin nan za karanta da kai ya ake yi abun ba alkafara ba ne da kai naushi da tura zagi da ɗaga makami wannan hawarijanci kenan to sannan mala ya ce adawan da kafirai za su zo suna yi dangane da haɓakan addinin musulunci da suka gani ta matsayinka na mutumin da yake kan da'awan salafiya ya za ka tinkaru waɗannan kafirai da suke bayyana adawa kai tsaye ga musulunci a dunkule a jimillance sannan wadda a wata salafiya kuma hususan irin yadda kafiran duniya suka diramma da'awan salafiyanci da danganta shi da ƙungiyoyin ta'addanci da abubuwa iri-iri da ake sama waɗanda suke kan wannan manhaji ɗin a matsayinka na ɗan salafiya ya zaka tunkaro waɗannan abubuwan ko ko kai ma daga jin labari kawai suka ci gaba da bazawa ka zama bututun sharri in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyanu ba ruwanka da shi da wannan ne muke taimaka ma kafirai wajen rushe kanmu da kanmu ana fahimtar wannan yanzu misali akwai wata ƙungiya da take fafatukan bincike da nazari don gane da kungiyoyi masu zafin kishin addini musamman afirka rahoton da suka fitar a jiya cewa suka yi kungiyoyi da kasashe da gwamnatoci na yammacin duniya matakan da suke ɗauka wajen fada da ta'addanci a afirka ba zai ba kuma ba zai yi ba kamata ya su faɗaɗa in ka ji wannan suka ce alhamdulillah sun fara ganewa a wani sharrin ya ke sa bullo da shi cewa suka yi duk wani wanda ake ganin yana kishin addinin musulunci a afirka kowaye to akwai yiwuwan yana da zil na sha'awan ya je ya fada kungiyoyin jihadin da ake cewa ana yi a duniya kayan kenan za su iya zuwa nan su yi mana sharri cewa cin da mun tasa littafin addini mun zo sallan magariba ana ruwa mun dawo yanzu muka yi isha'i muka zauna muka yi ashan yanzu mun zauna muna karatu to a wajen kafiri wannan kishinmu ya yi yawa kuna fahimtar wannan dole zai adawa da mu kuma ka kalli duk mutumin da ya fice wajen kokarin jaddada sunna da karantar da sunna da tunkaran yan bid'a yana wargaje tsarinsu sai kaga jama'a suna kin shi hatta yan uwan shi na jikin shi duk wannan yana daga cikin makirci na waɗannan yahudawan shine mu'adatul kuffar lil islami wa da'awati salafiyya irin da kafirai ke kin addinin musulunci da kuma da'awan salafiyya malam zai gaya mana idan irin wannan adawan ta taso wani mataki ake bi wajen murkushe waɗancan mutane ba tare da an yi da'awan da addinin musulunci illa ba sannan wani mataki ake bi wajen maida masu da martani da tunkuɗe wancan makircin nasu ba tare da an yi illan da an jima in an nemi a kira su zuwa ga addini kuma ba za su zo ba don so ake hasu ma su gane su musulunta su zama daga cikin 'yan da'awar ai ba su ake abi su da gudu a wargaza su ba yasa jama'a dole sai mun zama mun iya da'awa mun san yadda za mu kira mutane a cikin addinin nan da Allah madaukin sarki ce ma annabi fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik kun dauka wasa Allah yake wannan wata ka'ida ne daga cikin ka'idoji usul ne daga cikin usulul da'awatu salafiyya yanda ake kiran na kusa da na nesa yanda ake lallaso masoyi da makiyi matakan da ake bi wanda ba naka bai rikide zama naka da za karanta da kai a cikin wannan ma ka miƙe ka fara wa'azi sai wani a cikin masallacin da kake tunasarwan sai uzuri ya sa shi ya fita sai ka ce ai Allah ya ce wa man a'arda an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka su kuma jahiliya yan uwanka sai ce Allahu akbar to gobe ba ma zai zo masallacin ba ballantana ka ja mashi ma'ishatan danka shikin kaga baka iya da'awa ba ko kuma ya daga wani ce malam da Allah yana da uzuri ina son dan fitan dawo sai ce a bayan kana jahili ai qur'ani ya ce man kana fi dalalati falyamdud lahu ar-rahman madda kaga wannan ba da'awa kake ba me kake yi kana kokarin kore mutane ne amma abin da kake karanta lalle qur'ani ne amma udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana akwai anan in zaka tattauna da Allah ce wajadilhum billati hiya ahsan kai amfani da wannan aya ayan take za ka karanta da kai karatun nan da izinin Allah yanzu kowa sai fa an yi setin shi to duk wanda bai yadda ai wannan tafiya a bisa seti ba to sai mu yanzu mun haƙura da irin adawa da sharri da cin mutunci da batanci da yarfe da duk abin da ga dama za a yi mana don ba za mu yadda ɓata wannan tafarkin ba wallahi da izinin Allah ba za mu yadda ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to jama'a ana nuna man lokaci ya ƙure za mu saurara a nan kamar yadda na ce a yi haƙuri kun gano wannan da kyau ko karatun namu gaba ɗaya duk kamar ɗanɗana ne kasan shi ɗanɗana ya fi komi daɗi ana suya sai a ɗan baka ɗan hanta ka ɗanɗana sai ka ji kama ta sa maka kwanan gaba ɗaya ka haɗe amma a yi haƙuri allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe ma'ayar hana ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum